إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن أغلى ما يملك المرء بعد دينه هو وطنه وأرضه التي يمشي عليها وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه لأنه مهد الصباه ومرجع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده وحب الأوطان غريزة متأصلة في النفوس ما من نفس وما من مرء وما من إنسان إلا ويحب بلده ويحب مدينته ويحب قريته التي ولد فيها تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه ويحن إليه إذا غاب عنه ويدافئ عنه إذا هوجم ويغضب له إذا انتقص حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى وجعل هذه الأرض موطنا له يعيش عليها عباد الله إن من أمال إن من علامات حب الوطن محبته الخالصة أن يكون الإنسان مخلصا في حب وطنه بأن يكون صادقا في تصرفاته وأن لا يرضى ولا يرسخ ولا يركن لأحد يمالئه في أن يت... أن يت... أن يوافقه على أن يخالف وطنه وأن يزعزع أمنها إنه من عدم الإخلاص وإنه من الخديعة أن يوافق الإنسان غيره على أن يكون وطنه بل يجب عليه أن يحب وطنه ومن أبرز علامات محبة الوطن أن يكون الإنسان مخلصا لهذا الوطن الإخلاص الذي يفرض عليه ألا يتعاون مع غيره في خيانة دولته وفي زعزعة أمنها وفي تشتيت شملها بل يجب عليه أن يعمل كل ما يعمل في جمع كلمة الناس والتعاون على البر والتقوى وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه وأن يقوم حقيقة القيام بكل ما يقوم هذا الوطن ومن أبرز ذلك يا عباد الله أن نهتم بأمن هذا الوطن وأن نهتم بكل ما يجمع كلمة أصحاب هذا الوطن وكل من يأتي من ورائنا يريد أن يزعزع أمننا ويفرق جمعنا ويشتت أمرنا أن نقوم ضده متعاونين مخلصين وأن نجعل أيدينا في أيدي ولاة أمرنا وها نحن الآن مقبلون على تسجيل التسجيل للانتخابات الأمر الذي تكاسل فيه كثير من الناس مما أدى إلى أن فرطنا في هذا الأمر ونتيجته أمور لا تحمد عقباها لذلك رأينا أن ننبه إخواننا على أن يسرعوا إلى هذا التسجيل حيث يقوم حتى لا ينتهي موعده وأنت لم تسجل فتفوت عليك الفرصة فتترك الفرصة لأعداء الإسلام الذين لا يتركون ولا يتركون فرصة يضر بها أو عن طريقها المسلمين إلا سلكوها فاتقوا الله عباد الله وراجعوا أنفسكم وتعاونوا فيما فيه خيركم وصلاحكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi mabiya kuma masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan wannan kwanaki da makonni da suka gabata mun tattauna akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bayani akan wajibcin imani da shi a matsayinsa na manzo da wajibcin biyayya a gare shi ba mu ƙare wannan tattaunawa ba amma bukata ta sa mu tsaya mu yi tambihi akan wani abu domin sakacin da mutane suka yi a cikinsa wannan abu shine abin da ya shafi zamantakewarmu ta wannan ƙasa da kuma wajibcinmu so wannan ƙasa tamu mu taimaka wa zaman lafiyarta mu taimaka wa haɗin kanta kuma mu aikata dukkan abin da yake sababi ne da zai jawo ta zauna lafiya cikin kwanciyar hankali kuma cikin izza da buwaya da ɗaukaka ba cikin ƙasƙanci ba lalle haƙiƙa mafi tsadar abin da mutum ya mallaka kuma yake ji da shi bayan addininsa shi ne ƙasarsa da garinsu da inda aka haife shi addini bai watsi da wannan lamari ba abu ne mai muhimmanci mutum ya ji ɗaukakar ƙasarsa da ƙaunar ƙasarsa kuma ya aikata dukkan abin da zai sa ƙasarsa ta girmama ta ɗaukaka babba daga ciki ya zama mai gaskiya wajen son wannan ƙasa tasa ya zama mai gaskiya wajen yaƙar dukkan wanda zai rusa masa wannan ƙasa ya zama kuma mai gaskiya har yanzu wajen abin da zai gina ta ya haɓaka ta satar dukiyar ta ƙiyayya ce ga ƙasar yaƙar al'umma da ɗaukar makami da sace-sace da kashe-kashe da hana mata zaman lafiya wannan shi ma babbar ƙiyayya ce ga ƙasarka lalata hanyar garinku ƙiyayya ce ga ƙasarka lalata ruwan sha lalata gonaki lalata bishiyoyi duk wannan alama ce ta ba ka san inda Allah maɗaukaki ya yi ka wannan kuma baya cikin abin da ɗan adam Allah maɗaukaki ya gina shi a kai Allah maɗauki ya sanya ɗan adam ya zama mai himmatuwa da inda yake zaune ku duba dabbobi su kansu suna son inda suke zaune akwai dabbar da in tana zaune da iyalanta babu wani kuma ko wata dabbar daban da za ta zo ta zauna a wurin saboda san wannan wurin da take yi don haka ɗan adam bai kamata ya buɗe ƙofa wani ya zo ya mamaye shi ba ka zama namijin da zai ba da kariya ga garinsa ga ƙasarsa ga al'ummarsa wannan wajibinka ne wani zai ce to ai son addini dama ai shi ne gaba na'am a cikin son addinin ne son ƙasar yake ciki addininmu ya koya mana mu so junanmu mu so kuma duk abin da zai gyara mana rayuwarmu amma duk abin da zai ɓata mana wannan ƙasa da zamanta lafiya da haɗin kanta to wajibi mu haɗa kai mu ga cewa bai samu gindin zama ba babban abin da ya sa nake wannan tattaunawa yau ‘ya'yan uwa musulmi shine sakacin da mutane suke yi dangane da zuwa su yi rajista ta zaɓe da ake yi na sani da yawa daga cikin mutane a yanzu in aka yi zancen shugabanci da shugabanni wani ma babu abin da zai an tayo sai zagi da ashariya da Allah ya isa wani ma ya ce in an yi zaben me aka yi mana gaskiya ne al'umma ana cikin tsanani ana cikin damuwa ana cikin wahala ana cikin yunwa amma babban abin da ya fi kowanne shine harkar zaman lafiya da ‘yancinka na ɗan adam da zamanka na musulmi da yin addininka an kai yanayin da a yanzu yaƙi da ake tsoron ya auku to an sake masa salo mun riga mun shiga cikinsa ba mu fahimta ba mu musamman waɗanda suke zaune a wannan ɓangare na ƙasar nan jihohinmu ga sunan ana musu ɗauki ɗaiɗai babu zaman lafiya noma ya gagara makarantu ba a iya zuwa an sace ɗaliban makarantu wani garin ba za ka iya zuwa ba hanya a tsare take a tsare mutane a ɗauke su a shiga daji da su a nemi sai an biya kuɗi an samu sauƙi a ɓangarorin borno da sauransu amma abin da ake a can ɗin yana nema kuma ya dawo wannan ɓangaren namu muna fata Allah maɗauki kada ya ba da dama a yi haka abubuwa ana tsatsara su don a wargaza mu a matsayin al'umma to babbar hanyar da za mu bi na yaƙar wannan abu shi ne abokan zamanmu a wannan ƙasa waɗanda ba musulmi ba musamman ba sa jin kunyar bayyana matsayinsu dangane da wannan tarayyar da muke ciki ta ɓangaren ƙin zaman da kuma ƙoƙarin dukkan yadda za su ɗau mataki su ga cewa sun ta gayyara mu mun zama abin tausayi babu wata al'umma ma da za ta karɓe mu to kuma hanya ɗaya da za a bi ba dan wai saboda ita ce kawai Allah ya yadda da ita ba wadda Allah ya yadda da ita mu zauna a kanta a kan tsarin Allah al'ummar ba ita take bi ba amma tsari ake bi na lura da al'umma masu yawa gwargwadon yawan ku gwargwadon irin wanda za ku zaɓa to tun da ku haka ake tafiya in ba ku yi amfani da damar ku ta yin rajistar zaben nan ba to za a zub da hawaye fiye da wanda ake zubarwa yanzu ba ma fatan haka kuma muna roƙon Allah ya hana hakan ta auku a kanmu dole ne mu ja hankalin junanmu yanzu a irin zancen da muke yanzu har yanzu a jihar jigawa jihar da take da mutum miliyan daga shida zuwa bakwai a kintaken da ake lissafawa har yanzu waɗanda suka yi rajistan nan ba su kai dubu goma sha uku ba a zuwa yau juma'an nan da nake baku wannan labari mutum dubu goma sha uku ba su yi rajista ba tare da cewa a jihar oshun a zancen nan da nake yi mutum dubu ɗari biyu da arba'in da bakwai ko ƙari kaɗan su suka yi wannan rijista jihar bayansa dubu ɗari da wani abu jihar bayansa da ba tafi lokal gamman biyu namu na wannan jihar ba gaskiya ne dole mu ba junanmu haƙuri a irin halin da ake ciki na tsanani da ƙunci da rashin zaman lafiya to amma wannan ba shi ne sababin da zai sa mutum ya ce ai shi kenan tun da ma in ma an yi zaɓen ma me amfaninsa wannan ba tunani ba ne mai kyau ba tunani ne mai kyau ba in kana kallon idan abin da kake kallo shine lokal siyasa ta ƙaramar hukumarku ko siyasa ta jiha to mu zancen da muke yi ta ƙasar baki ɗaya ake kallo mu dama ta nan an riga an raba kanmu da gida kaza da gida kaza da wane kaza 'yan siyasa sun shiga cikin lamarin rayuwa sun lalata harkar sarauta sun lalata harkar ilimi gaba ɗaya al'ummar da abin da take ji da shi na haɗin kai da addini da zamantakewa duka an lalata shi an mai da shi partisan ma'ana ya koma harkar jam'iyya jam'iyya jam'iyya ya kamata masu hankali su hankalta masu ilimi su tuna iliminsu su yi amfani da shi barin wannan halin ya zama a hannun mutanen da iliminsu ma bai wadata ba basirarsu ta rayuwa da gogewa a rayuwa bai isa ba a ce su ne za su gudanar da rayuwar al'umma a kudancin ƙasar nan muna gani ‘yan siyasa ba su wuce mutanen gari da sarakuna nasu su kira su su zaunar da su su ce ga abin da muke so kuma shi za a yi ku yaƙi arewa ku tashi a majalisa ku ce ba ku yarda ba ku yi kaza kuma su zo su yi amma mu namu a nan saboda ganin su za su ɗauki nauyin ɗalibai su karatu su za su gina kaza su za su yi hanya su za su yi kaza aukin aikin gwamnati ya raunana mai siyasa shi ke yin kaza gani yake shi ne ma gaba ɗaya al'ummar zancen wakilci ba wakiltar mu ake ba galibi wajibi ne mai wakilta ya yi magana irin tamu mu musulmi ne a fito a yi magana da sunanmu abin da muka fahimta shi ne abin da zai faɗa ba abin da zai faɗa ne zai jawo mu dole mu bi shi ba ya kamata a sake fahimtar alalo waɗannan abubuwan a sake su. waɗanda suke muke zama tare da su a ƙasar nan mu yadda suke kallon siyasar ba haka muke kallonta ba an talauta mu mun zama cewa ba mu da kalma sai abin da wannan da aka zaɓa ya faɗa ya yi daidai shi kenan bai daidai ba ba mu da dama saboda kullum gurinsa muke zuwa roƙo kuma in mun tashi roƙon roƙon ragon suna roƙon makarantar kaza da kaza abubuwa fasinan da suka dame mu na talauci shi kawai muke nema a wurinsu dole ku ba za su gan mu da daraja ba don haka ‘ya'yan uwa musulmi mu tashi tsaye duk mai hankali ya kwashi iyalinsa ka cokan duk wanda ya haura shekara ya kai sha takwas zuwa sama to kada a bar kowa a je a yi rijistar nan a ajiye ta akwai ran da za ta yi amfani su waɗancan mutane da muke zama da su a ƙasan nan sun ga amfaninta yadda ba su yi tsammanin abin da zai auku ya auku da sun sha alwashin ba zai sake aukuwa ba sai gashi ya auku to yanzu suna so su yi rantsuwar da ba a sake yin wannan abun ba kuma ba ta hanyar komai ba sai ta hanyar mallakar wannan katin yin zaɓe ɗin in ba a yi shi ba to haƙiƙa mun sarayar da haƙƙinmu duk abin da ya same mu a ƙasar nan mu ne za mu ja wa kanmu amma ita abin da ya shafi siyasar gida wannan dama ba ma shiga cikinta ba ruwanmu da ita kowa ya sani ba za mu yi amfani da wannan mumbari wajen magana akan goyon bayan wani ko in goyon bayan wani ba wannan ba daidai ba ne kuma cin amana ne matsayinmu na al'umma shi muke kallo menene zai je ya dawo ga ‘ya'yanmu nan gaba da jikokinmu ko a wanne ɓangare suke wannan shi ne abin da muke kallo dole mu haɗa kai mu tashi tsaye a je a wannan rajista a jira in ka ji irin maganganun da suke fitowa a bakin waɗanda ba musulmi ba a wuraren bautarsu irin abin da suke gaya wa mutanensu to dole za ka yi mamaki yadda mu muke da sakaci a wannan ɓangare mun koma maganar kawai abi 'yan siyasa a roƙi kaza a roƙi kaza a roƙi kaza dole ne mu zauna da su lafiya tsarin da ake na shugabanci su ne shugabanni to amma kuma dole a matsayinmu na al'umma mu san menene ke mana ciwo kuma me muke bukata ba bukatun kashin kan mutum ɗaya da zai wakilce mu ya je ya ce kaza a gabansu ba a'a bukatunmu na al'umma me muke nema karatun 'ya'yanmu zaman lafiyarmu rashin haɗin kan nan shine ya jawo a wasu jihohi gari guda lokaci guda za a zo a ɗauke shi mu haɗa kai da jami'an tsaro mu haɗa kai da sarakuna mu haɗa kai da masu ilimi a ga cewa al'umman nan ta zauna lafiya amma mu zauna haka kowa ba ruwansa wallahi wannan ba daidai ba ne wajibinmu mu tashi ba mu ce mu yi tashin hankali ba amma renin da aka yi mana a ƙasar ya kai matuƙa duba irin kisan da aka yi ‘yan uwanmu a jihar Filato. Kawai saboda mutum musulmi a tsaye da shi a hana shi wucewa a wani gari a kashe, wannan bai kamata ba, kuma duk ba wani abu ya jawo ba, babban abu shi ne waɗanda suke jagoranci ya kamata a ce muryarsu ta fito a matsayin wakilcinmu. mu. Allah muke roƙo ya ƙara mana haɗin kai, ya ƙara mana tabbatuwa a kan hanya, hanya madaidaiciya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين Allah ka ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasar tamu, Allah ka fahimtar da mu, ka kimsa mana tunani mai kyau dangane da zamantakewa mai kyau a wannan ƙasa tamu, ya Allah ka ƙara mana son junanmu da ƙaunar junanmu da tsare mutuncin junanmu ya Allah ka mai da mu al'umma al'umma mai izza mai ji da kanta ba saboda girman kai ba amma saboda tsayawa akan gaskiya Allah ka dawo da hankalin shugabanninmu ka haɗa kansu Allah ka kintsa su wajen tunaninsu Allah ka daidaita musu lamarinsu Allah ka sa saɓanin siyasarsu ba zai sa mu cutu a irin wannan yanayi da ake ciki ba Allah ka dawo da su su haɗa kai su kalle mu a matsayinmu na al'umma su jagorance mu jagorancin da ya dace Allah ka taimake mu ka ba mu zaman lafiya abubuwan da ake a jihohinmu na tashin hankali da kashe-kashe Allah ka dakatar da shi Allah ka ba mu damuna mai albarka abin da yake aukuwa na rushe-rushe da katsewar da kuma karyewar hanyoyi Allah ka dakatar da shi Allah ka sa a samu abin da za a ci kuma farashin abinci da dukkan abin da ɗan adam ke bukata Allah ka sa ya sauka Allah kai mana albarka a rayuwarmu Allah karka kama mu da laifuffukan mu ya zama cewa mun tagayyara Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad